بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد آه أكراتون دمك وتي أبايا mun yi bayani akan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na wannan babban littafi na risala mun yi takaitaccen bayani akan wannan so yau insha Allah za mu tashi ne akan inda shi mai wannan tarihi yake cewa yace قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه to wannan dogon jumla a ƙa'idan malamin nahau tana da suna ana kiranta جملة اعتراضية جملة كي اعتراضية أقايدا ما لم النحو سبودا دليل ليس أكي كران تهكا wato akwai abu ne da ya zo tsakanin fi'ili da fa'ili sannan muta'allaƙinsa kuma shine maf'ulun bihi an ce ƙala aka ce to wannan abin da yake tsakanin ƙalan nan har ka zo alhamdulillahi jumla ce itiraziyya yana tsakanin fi'ili ne da fa'ili to me ya abun yake kenan kala alhamdulillahi kenan in ka zo can gaba fa kala alhamdulillahi waye ya waye mai kala din sai ka ce abu muhammadin abdullahi ibn abi zaidin alqairawani radiyallahu anhu wa ardahu suna kiransa jumla i'tiraziyya to anan akwai magana ko maganganu da malamai suka yi a wannan gurin wato wai kala abu muhammadin abu muhammadin ya ce ya ce da ya ce alhamdulillah ko abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin alqairawani radiyallahu anhu warḍahu yace alhamdulillah to koda mai wannan sharha al-azhar wanda ya ta haƙiƙi ya haƙƙaƙa Sheikh Salih Abdul Sami' yayi magana irin nashi anan me yasa ne yace Abu Muhammad me ainihin sunansa na faɗa muku ranar lokacin da muku tarihinsa sunansa Abdullahi sunan babansa Abdurrahman amma sai yace anan aka ce kala Abu Muhammadin Abu Muhammad ya ce to don me yace Abu Muhammad don me in ka ji mutum ana ce an ce masa baban wani duk wanda ka ji an gaya haka to kara ne yasa ake gaya mar haka an gane bayan kara yake sawa a cewa mutum baban wani don me yasa ake yi wa mutum kara tambaya nake ne mutuncinsa ana ganin girmansa haka ne ganin girma yake sa ake wa mutum kara sai a saka ya sunansa a ce masa baban wani kamar matarsa da sauransu akan ce baban wani gidan baban wani ko maman wance baban walida a baban waye haka kara ne kara kuma abin da yake jawo shi girmamawa to don me shi yace kala abu muhammadin ya girmama kansa da kansa kenan ko yaya a fitar mini sai mu wuce ba an ce kala waye waye yayi kalan nan an ce abu muhammadin abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani radiyallahu anhu wa ardahu alhamdulillah shi ne abin da ya faɗan sai ya ce ƙala abu muhammad don me ya faɗi haka wai karatun muna suna so mu tafi da shi yadda ka san ka'idan samina ƙara juna ilimi sai a faɗa don me ya ce abu muhammad bai faɗi sunansa ba tun da ai sunansa abdullahi ne don me ya ce ibnu abu abu zaidin bayi da suna ne baban nasa abdurrahman sunan babansa haka ne to don me ya ce ibnu abu zaidin don me ibnu abi zaidin don me ya faɗi haka shi ma ya saka ya sunansa don me ya saka ya nashi da sunan babansa duka bai ce kala abdullahi ibnu abdurrahmani ba kuma mun faɗa mun ce duk inda kaga an an faɗi alkunya kara ne duk wanda kaga ana yi wa kara saboda girmamawa ne to don me ya girmama kansa ina so ku bani amsa sai mu ce ya ko ya halatta ne mutum ya girmama kansa bari mu dawo gwari-gwari ya halatta mutum ya koda kansa ya girmama kansa to don me ya girmama kansa don me kan mu tsaya wuri ɗaya mana mu ci gaba mu tafi amma a bani amsa koyarwa sai koya ok bayan ma ya girmama kansan har ma ya koya wa duniya kenan su ma su girmama su rika girmama kansu kenan don me yake ya yi haka don me oh haka kawai yayi kenan hakan daidai ne kowa ma kenan nan gaba in zai yi ya koda kansa ya ce kamar nin ci kala abu mu bashir shi kenan ko haka ake so in zan rubuta littafin faɗi haka don me ya faɗa wai ba mun ka wai babu wanda suka karanta risala ne hmm? to mu dawo hayyacinmu shi dai mai sharhi kama abinda ya ce wai kala abu muhammadin haza kunyatuhu wannan alkunyarsa ce wurin kala abu muhammadin wa ma ismuhu fa huwa abdullahi ibnu abi zaidin alqairawaniyu amma sunansa abdullahi ne dan abi zaidin alqairawaniyu nisbatun ila alqairawan nasba ce na gari da ake kira kairawan ake ce masa alqairawani ko alqirawani amma alqairawan ne baladun bil maghrib gari ne a morocco shi kairawan din gari ne a ina? Morocco, Maghrib. Wa inna ma kanna nafsahu ma'a nahi shari'i. To, ga wannan ɗaya daga cikin dalilin kenan. Wa inna ma kanna nafsahu iyaka yayi alkunya ne ga kansa yace abu muhammadin ana ji dalilin da nake ta tambayan ku da kun leka sharhan ila da kun dan faɗi wannan din kuma ba shine malamai suka fi rinjayarwa ba wannan maganan tana da dan rauni ba ita aka fi tafiya akan ta ba mana iyaka dalilin da yasa yayi wa alkunya wa kansa ma'ana shari'i tare da hanawan da shari'a ta yi to kaji kaji shi ma mai shari'a al'azhari abin da ya fada cewa shari'a ta hana ko mutum yau kansa alkunya da kansa ya rika kiran kansa da alkunya an ta zikiyatin nafsi shari'a ta hana mutum ya koda kansa ko kala azzamin ka'ilin ubangiji mai girma da buwaya ya faɗi falatu zakku an fusako karku karku koɗa kanku karku yabi kanku Allah ya hana haka ne ko Allah ko ba hana ba ne Allah ce falatu zakku an fusako karku karku yaba kanku huwa a'lamu bi man taqi Allah shine masanin mai tsoron Allah ba ya ka koɗa kanka ba to kawai ya zo ya bude littafinsa da kala abu muhammadi abu muhammad ya ce ko da kai ne ko ba ko da kai bane wai ku da ku nake ne ko da kai ne ko to don me ya ko da kansa anan mai sharha yace ta'addusan bin ni'mati yayi ne don wato godiya ga ni'mar Allah ba wai yayi da alfahari bane yace kala abu muhammadin din a nan kenan yadda wannan al'azhari ya faɗa a sharhinsa sama rudani wai yayi ne don me ta'addusi bi ni'matin lahi jalla sha'anku amma ba wai yayi ne don alfahari ba to ya zamu mu gane ya ya zamu mu gane abun ai sirri ne cikin zuciya yake to ta ya zamu mu fidda wannan fasarar mu gane dai ba ko da kansa ya ba cewa kala abu muhammadin ne to a tagaice jama'a kar mu ta jan lokaci a tara an kula a ji dalili kar ka ga mai risala ya ce kala abu muhammadin abdullahi ibn kala abu muhammadin abdullahi ibn abi zaidin al-qayrawani radiyallahu anhu arda alhamdulillah kai ma ka zo zaka rubuta littafi ka ce baban wane ya ce kaza kaza kaza kaza ka koda kanka da kanka ka girmama kanka da kanka ka yi wa kanka alkunya to ga dalili dalili da ya sa haka ta faru kusa a cikin malamin mazabar maliki akwai zurruh ko an san shi ko duk wanda yake leka mu da wani tulkubara zai ga maganganunsa da shi da su suhunun mai ainihin mu wannan kenan za ga an ka kawo maganganun malamin malikiya din to zarruh shi yace abin da ya sa yace abu muhammadin shine lokacin da yake talifi na wannan littafi shifta yake yi an san shifta? ba san shifta ba? dictation faɗi yake ana rubutawa imla'i to sai yake ƙara Abdullahi ibn Abdurrahmani to ɗalibinsa ne mai kofin abin da yake faɗi mai rubutawa shi kuma saboda ganin girman malami ba zai iya rubuta hakan ba cewa ya rubuta Abdullahi dan Abdurrahman kawai sai yake ƙara Abu Zaidin ibn kala menene Abu Muhammadin ibn Abi Zaidin al-Qayrawani an gane bayani wannan dalili kenan da yasa shi shi da ya ce kala Abdullahi ibn Abdurrahman wannan kuma yace saboda girmama malamin sa ne yake magana yanzu kai misali babanka yana magana ko wani misali muqaddar shehu da Ibrahim radiyallahu anhu yazo zai zai aika wasika aka kira ka sai yace ka rubuta daga ɗayar bauchi ya za ka ce sai ka ce daga waye ka ce daga maulana lisanul faizati ka yi ta lissafi kafin ka iso suna sai aka ce karanta aka ce wasu ruwa ka aka ce wani ne to shi ne kuma zai rubuta daga shi yau na yi rubuti to daga nan sai hau mamaki ya aka yi kuma mutum yake girmama kansa kuma to shi ne irin wannan din ne dictation yake suna rubutawa kaga majority shi Usmanu takaddin da yake rubutawa dictation yake amma ko wanda ya rubuta da hannunsa yana faɗi ana rubutawa ne da haka in kaga wani abu to kai gaggawa maza kai uzuri maza maza in ba haka ba sai ka sai ka samu matsala ka zargi wani wali babba baka sani ba kuma ka'ida ta talabijin almajirai masu imla wanda ake wa imla'i suna shifta an gane bayanin ko yanzu ga ya fita to alhamdulillah qala abu muhammadin abu muhammadin abdullahi wato abdullahi ibn abi zaidin dan abu zaidin alqairawaniyu wanda ke mazaunin kairawan wanda nake muku gari ne a ina maghrib morocco da kuma algeria radiyallahu anhu Allah ya da shi wa arbahu Allah kuma ya yarda da shi alhamdulillah yace dukkan godiya da yabo ya tabbata lillahi izuwa ga Allah allazi bitada al-insana bi ni'matihi Allah nan wanda ya fari halittan al'insana wato ɗan adam jinsi ne na ɗan adam kuma jan'i ne binamatihi wato da ni'imarsa ya halitti ɗan adam ya fari halittar ɗan adam da ni'imarsa to kaga wannan in mun ce za mu duba ibtada al'insana bi ni'amatihi din nan ni'imar Allah ita ta sa Allah ya halicci dan adam don su zo su haɗu da wannan ni'ima akwai hikma da ya sa Allah mai littafin ne yake bi ni'amatihi ko akwai wanda ya sani ko akwai wanda ya leko ya faɗe shi da mufradi bai faɗe shi da jam'i ba duk abin da kaga ake yi wani in kal in an bididdigi sai an samu akwai dalili yan ce ni'mati aka yi jam'i bai kai cewa bi ni'matihi ba kowace ni'ima kwaya ɗaya da ka gani komin kankantanta to tana da wato daga Allah take sannan tana da muhimmancin da na musamman wanda Allah ya baka ita yanzu misali yan uwa inda za ka gane Allah ya halice ka ne don ni'imarsa Dalla daga cikin ni'imar Allah bari mu ɗauki kwaya ɗaya kawai sai mu wuce mu ɗauki ni'imar iska kana jin iska ba ni'ima ba ne in kana so ka san kullum malamai sun ce in kana wato ka ana so a gane muhimmancin Allah ya ba mutane ni'ima to ya kwace shi to nan za ka ga kowa ya fahimci ashe Allah ya ba su ni'ima da in kana so ka gane ni'ima na iska sai ka yi hira da mai asma an gane bayanin kuwa sai ka yi hira da mai asma za ka gane ashe akwai ni'ima da Allah ya ma da kake shakanta kana fura ta kana shaka kana furawa kana furawa ka ja kullum ya kai sau dubu talatin da wani abu a kowane rana ɗaya ja da fura wannan kana yi sama da sau dubu talatin in ka je kai hira da mai asma ya fara baka labarin lokacin da abun ya tarke hancinsa ya gagara jan iska irin bala'i da yake shiga azabar da yake sha to a nan za ka fahimci Allah ya ma nima kai ka ka tambaye su ka ji labari ni na da abokanai kamar ko biyu ko uku wanda suke da asma na dan hira da wasu su irin azabar da suke sha lokacin da wannan abin ya tashi shi yasa kake gani suke yawo da inhaler wanda yake suke sawa ainihin can cikin ne ba ainihin huhu ne yake matsewa ya manne ka gagar da iska ya toshe ya manne ramin da yake jan iskan wanda in ka ja ta shigo da amfani akwai abin da yake tace dukkan wani cututtuka da ka jawo iskan da shi akwai wani sinadari da ubangiji halittar da Allah ya maka wadda in ya shigo zai yaƙe shi ya halaka duk wani ƙwayan cuta ta shiga lafiya lau cikin huhu ta ratsa ta ko ta ina sai ya ta fito wurin fitowa kuma ta fito da wani cutar da yake cikinka ta yi waje da shi out ka sake zukan wata duk wanda Allah ya jarrabe shi Allah ka kiyaye mu da azma to zai gane ashe Allah ya yi wa ɗan adam ni'ima wurin zukan iska da yake yana hura wannan sannan na biyu bara ka gane da a ce inda duk duniya za a koya mata hankali ta gane iska da muke sha din nan ni'ima ce ta Allah da a ce iskan nan yadda ake yin oda na petroleum ne ake yin ta Allah ya ya ya kore wa ɗan adam ita a ce wai ɗura ta ake ko a buhu ko a wasu jarkuna ko a wani abu ana saye da sayarwa na iska ana safaranta a ce ta wasu ce a je a kukkulle ta a sto sai ka zo ka biya a ɗiba maka daidai abinda zai za ka je daidai kuɗinka a sake maka ita ka je ka yi ta amfani da ita in ta ƙare ka sake koma ka siyo to da da yawan mu mun daɗe a gaburura amma ko bai sani ba yana ta fura yana ja ita take sa shi ma yana girman kai ba in ya fura ya ja sai ya ji shi ya yi daidai sai zai ta abin wallahi da zuwa shago ake a saye ta ka yi amfani da ita ta ƙare ta yi expire ka je ka sayo wata da yawa da mun tafi kafa so da me za mu ci abinci kuma ne iska ma sai ka saya to da nan ne kowa zai gane ashe akwai ni'ima amma yanzu ba wanda ya sani ba wanda ya sani ta duba fa ta bature wanda hakika ta Allah ce a majazi ne zai sayar maka da wani abu wani karfe da aka kera shi wai sunansa fanka ko na sama ko na ƙasa ka zo ka zauna ya ta fure ka kana kana jin daɗi da Allah a kyautai ake bada wannan abu kai ko mafi kankanta mafi vicin nan sai ka biya ka same shi kai ta kalata ta Allah tana tana zuwa da ƙarfi kana jin daɗi ko to in kowane abu da ka sani mun ɗauka na ni'imar Allah haka za ka gani wani yana zaune yana gari da baki ba a taɓa tsara masa aka karanta masa cewa wannan abun ni'ima ne ba shi wani in ka ce mara iska sai ce mara to me kuma ga shanin kawai blues kaza kaza da za a riƙe ta kamar yadda ta ɓata faruwa a Saudiya wani wurin da na shiga wurin dutse ne bai tsawon gaske an rarake shi an yi rani kamar dutse hamin nan nan sai a zo haka nan ba da waka da duka sama dutse ne a tuda nan sai a yi titi kwalda yi a yi ta tafiya gudun da muka yi bana bana za mu je akwai wasu yan uwan shafi'a hanyar zuwa garin su inda suke ne an su ne wallahi in ka ga tafiyar da muka yi cikin dutsen nan rani ne an yi sanda suka yi odar oxygen da abubuwa wadda in an shiga wurin in ba da shi ba mutuwa za a yi ga lantarki an hore za ka ga kamar rana ne a cikin wurin ga komi da komi ga air condition ko da air condition ne in babu wannan oxygen da waye abubuwan da suka tana dare mutuwa za a yi an shiga tun da aka yi abun sau da aka dauke aka taba dauke wutan nefa duk wanda yake cikin wannan gurin motocin da motocin suna cikin motocin gabaki ɗansu mutuwa suka yi sau ɗaya aka taɓa ɗauke wuta duk dukkan su mutuwa ana aikin haji ba abun ya faru aka dauke ne ba na wani ɗan ɗan daƙiƙai ba ɗan mintuna kaɗan amma gaba ɗaya mutuwa suka yi to sai hancin mutane za a yi kawai babu ta inda za ka shaƙi iska duk aka mutu kawai to ɗan dan uwa da za a zo a ɗauki ɗaya bayan ɗaya komi ni'imomin kuma kala kala ne akwai ni'imomin da suke cikin jikinka cikin jikinka malam akwai wanda suke waje wanda Allah yake ce mana inda za mu jiji mu ce za mu kirga ni'imomi da Allah ya wa dan adam shi kadai la su suha ba ku isa ku iya kirgawa ba in ji Allah waye sai Allah gaskiyar magana babu ba kai saka kirga ba wannan ɗaya kenan kawai wallahi sai mu ga are majalisin na akan faɗin nima da iska kawai saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fari a littar dan adam ne ibtada al insana bi ni'amatihi da ni'imarsa wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi ya suranta siffa na ɗan adam bi hikmatihi wato a cikin mahaifar babarsa ya suranta halittarsa bi hikmatihi ƙarƙashin hikimarsa shi ubangiji wannan karatunsa zai zo mu faɗaɗa sosai a hadisi na cikin arba'un hadis annawawi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث زام فاعل أسوسي آه كجي يد يد يد لمرين يكي amma dai kafin wancan lokacin ɗin Allah kamar yadda aka faɗa nan shi ya suranta ɗan adam a cikin babarsa fil arhami a cikin mahaifa ta babansa da hikimati da hikimarsa shi yasa aka haramta zagin halitta da ka zagi mutum ka ce bai da ka ce mummuna ne ko wani abu to Allah ka zaga an gane bayani ba kansa zagin ya hau ba kan ubangiji ne Allah kan gwani ne duk abin da yayi akwai hikima a ciki sai kace kace wane kaza ne misali bina da kan de koskon gampo misali ana yadda ka san shi yayi kan shi ne yayi kan sai kuskure mana wai kawa kuwan sai ba sai ba wai suna to wa sawwarahu fil arhami bi hikmatihi kenan ƙarya ne Allah bai da hikima kenan da ya yi shi hakan kai ne zaka zaka ci gyaran Allah ka ce wai ka duba da Allah da konduga to mu waɗinga to to sai a san me wannan karatun yake ba wai a karanta a wuce ba Allah shi ya suranta dukkan ɗan adam a cikin mahaifan babarsa da hikimarsa ko me ka ga a jikin ɗan adam kowaye to akwai hikima ka san ya yi mu gida uku ko ‘yan adam ya yi mu gida uku ne a fada. Akwai farare, ko? Su ne wanne ne kenan farare, turawa, ko? Akwai jajaye, larabawa, akwai bakake, tukuru mu kenan. Yanzu misali, kaga yanzu an ga irin sai waje wannan da wancan sai waje ko misali kila da su idi wani sai ya ce wai fari ne wai wa gaya maka wa ya gaya maka wa billahi alladhi la ilaha illa huwa a saudiya da wannan ka dubi dai duk wanda ya fi fari a nan ka hada shi da wanda ya fi baki ba sa bambantawa wallahi na gaya maka abun na dauka da wasa ne kuma na gani da ido na ba sa bambantawa ba za ka san kai ba fari ba ne sai ka yi haka balare da ya yi haka za a gane kai ba fari ba ne ka ga jini kamar yana gudu a jikin kai kai ana ce ma fari a najeriya kenan kwata kwata babu wani fari a nan ko in yamurin nan sun shiga laraba ya gan sun disashe sun dawo da kuki fata uku ce allah ya yi ja fara baka fara ta turawa ja ta larabawa baka ta sauransu irinmu inda za ka ga abun inda na ga abun kuru-kuru mutum fa baki asalin baki sai ya ɗauki passport na farin mutum ɗan najeriya ya ta yawo da shi in an kama shi an ce na passport ya nuna ba ta gane ba na rantse maka da Allah ba ta bambantawa yanda yanzu kai yanzu da Allah dan Najeriya yanzu ka ga dan China ka haɗu da shi anan in ka ga wani a gaba can ba ka dauka wannan din ba ne ba ga ba ma bambantawa ai haka za kowa ka ga gansu iri daya ko to haka suke ganin mu kar ka dauka wai wai ka ga wai wai har ka ji ana cewa wai bari mutumin nan eh a Najeriya ce an fari a Najeriya amma kar ya je Arab country shi da kansa zai zai zai fada zai zai fada cewa shi ba shi ba fari bane shi da kansa har ka ji ana cewa wani jan kosai ko wani abu maka ko yelo ko wani abu eh a Najeriya kam zai zai amsa wannan tunan so saboda haka dai a takaice komi ka gani hikima ce ta ubangiji kar ka ga yayi wani misali ka ce ta ai mun ga kissa da na kawo tafsiri olo olo immuni ne wani sahabi da Allah ya yi shi a zamanin sayyidina rasulullahi duk abun da ka sani nashi in ka kalla sai ka ji kyama komi nashi sai ka yi kyama in ka gani mummuna dai inda ake na karshe haka Allah ya yi shi ha to mutumin da ta kai ga sahabbai ba sa so annabi ya sashi a idon sa saboda munin sa ba sa so annabi ya ga abu da ransa ya baji ya ga munin sa wata da wata yana neman ya samu ya ga annabi amma abun ya sun hana shi fir so sai wata rana kazan kan a ankara kawai ya sace su wu sai gashi a gaban manzo Allah bai fada aka gaisa ba fa bai gaida annabi bai komai ce ya rasulullah yanzu munin nan na zan shiga aljanna kuwa a duniya ma yadda aka kili aka tsane ni nan zan shiga aljanna kuwa sai zaka shiga kai kaga an gama daga nan ma kawai an gama shikenan zaka shiga kai an gama ai an tuna kisan ko da aka zo annabi yana so ya nuna mutane maganar da ya yi tabbacin ta tun a duniya yana zaune sai annabi ya ce yana so a yi wasa kwakwalwa a fitar masa da a garin madina faɗin madina kaka yadda tafi kowa ya yi kyau yoko mai balwa aka je adamawa ko aka ce ana so a fidda wacce tafi kowa kyau kazan kowa tashi wai zai tafi yola wai zai dauko ba fulatana ko kuma ya wuce can jambu ko masu kama da indiyawa to ko can aka ce a dubi wacce tafi kowa kyau a yankin gaba daya ta da yi maganar babbacin balle madinan manzala su a dubi yadda tafi kowa kyau sai aka yi ta kai ruwa rana wannan ya ce wance daga ƙarshe dai har aka yi ittifaqi yar ruwa ne a duk faɗin Madina ba wanda ya kai ta kyau annabi ya ce an tabbata aka ce kwarai da gaske annabi ya ce to ka je ka ka ce injini na baka yarsa ka ga- ka yi sallama fito ka ce na ni na baka yar tasa in ba kuma da baka isan muka karanta shi a tafsiri yana zuwa ya yi sallama sai ko wannan yar da aka ce an bashi sai ta fito ita da ka ji sallama ka san yawanci kananan yara za su fara fitowa in sun ji waye dai ake nema sai su je su isarwa mai gida wataƙila ko masu gidan suna da yawa ne ba san waye ake son gani ba kar da zai yi duka su fito ba kuma misali ai fito ta ga mutum ya ta yi riba ta ga ya ta yi riba ta ɓori ta sai ce a baiwar Allah ki kira mini wane mai gidan nan shi kenan sai ta je ce baba wani irin mutum wata irin halitta mummuna yana kofar gida ya ce wai a kira ka ita ma kanta tsallata tun da kaji aka rubuta shi a jiji kai ma ka san ai ya kai inda ya kai ni baban sai ya fito yana fita shi ma dai ya ga abun haka sai to yana sauraron sa dai yana jiran menene ka wannan kuma gidansa haka gaisa ce ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya aiko ne wurinka to fa sai ya shiga sai ta yinsa magana ta girma ki to da me ya aike ka kuwa ki ya ce wai kana da yawance ya ce kwarai da gaske ce to ya ce ya bani ita ce ƙarya kake yana jama kuka hada a huye tare masa magana ya ce ƙarya kake annabi ba zai ba zai wannan magana ba sharri kake maka ƙarya ya ce haka ko shi kenan in koma in gaya mar ashe yar nan kuma ta zo tana ta laɓe ka ji dai me ya kawo wannan irin mutum wurin baban baban kawai ya ya ce sharri kawai zaka zo ka ce wai kaza kaza yana irin gudgunin nan yana shiga yar ta tare ta ce baba kar ka jawo mana har duniya ta tashi a rika karanta mu cewa mun saba wa manzon Allah gashi kuma har yau gashi muna karantawa ne abinda ta ji musu tsoron eh kace kar ka jawo mana har ana da kasa ana karanta tarihin mu cewa mun mun saba wa manzon Allah ka je fa ka bi shi fa karya isa wurin annabi ya zama da gaske ba mu halaka sai ya tsori ta kuma hankalin sai ya tashi sai ya bi mutumin nan yana ta kallon wa ina zai ta gaske ne ka koyar kawai fa sai ya ga mutum ya nufi fada ta ma'aiki sai ya ga ya shiga ya zo da gudu mutumin ya zo yana mai da statement ya zo ya fadi gaban annabi kawai ya ta zuba kasa a kansa yana cewa ya rasu da mu da iyalanmu da dukiyoyin mu da komi mu mun tattara mun mallakar maka sayar da kai kawai annabi ja ba ka ce wai ƙarya ne ba ni na ƙarya ce ya tuba ya yi ta furwa a gaban manzon Allah da ke to shikenan shikenan ba damuwa ya ce to kai yaya kana da sadaki ya ce bayi da sisi a rayuwarsa shi bayi da sisi annabi ya ce to ka je wani usman ka ce maka kayan lefe shi zai kayan aure ce ka wurin abdurrahman bin auf ya yi ma kayan ya yi ma ya baka kudin sadaki ka je wurin wani attajirin sahabbai da annabi ya tura shi wannan ya markaza wannan ya markaza ya je duk ya tattara dukiya ka san annabi kuma yace a bayar ai za a bayar ne wato kaman ba kaman kaman ba gure aka bashi kayan dukiya an zo ana shirye-shirye kamar da dai an san tarihin za a yi hidima za a yi kaza kawai sai ta faɗo aka buga gangan yaƙi za a tafi yaƙi ana shirye-shiryen za a yi bikinsa kenan aka buga gangan yaƙi mutumin ka kawai ya ga ana sahabbai kawai moral ya yi hai kawai kowa yana neman ya tauna ko wuta aka kawo saboda arzakamin shi ya tashi za a tafi yaƙi kawai ai jihadi annabi ya yi kira eh gonjon aljanna malam kawai sai ya ya karkata kawai maimakon kayan aure kawai je sayo makami kasan makami kuma ya fi komin tsada ya je sayo sulke da kayan duk abin da ake nema dai, da doki da komai da ya tashi sai ya dabara dama ango baya zuwa yaki ya san annabi zai hana shi da ya tashi sai yayi irin eh, abin nan ajo irin na siffan yadda sahabban su kai sojojin ma'aiki amma da ya tashi ya rawani sai irin na buzaye din nan ko ina ya rufe ya bar- ya bar ido kawai ko ina ya rufe banda ido ba gane waye ne ba akwai irin sa irin sa kuma wanda suka yi wannan shigin aka je kawai yaki ana ta kafsawa akwai wanda suka gashi lokacin da ya je sayo kayayyaki ana ta yi kawai sai aka yi dace yayi ta jihadi yayi ta kwantar da kafirai kawai sanda da gaida annabi ya tambaya wancan kan wani mujahidi muka samu aka ce ai an gonka ne wa ya sa shi kuma ya zo na da shiru ya sai ta sa ido a kasa jihadi da yake ta yi can shi ma saro shi aka kashe shi aka harbe shi ya mutu annabi ya zo ya tsaya a gabansa yana kwalla a kansa ya ce ka duba mutanen duniya akan yar duniyar nan suna masa eh, abin nan eh, suna masa kishinta suna hana shi yar mace ta duniya ga shi nan yace ga shi nan mata gurun aini sun zo sun ki- sun masa eh, abin nan rumba sun masa leba gaba ɗaya sun su- suna jira kawai a je a a miƙa musu shi kawai yana eh, masa abin nan kishin yar duniya wanda bata kai komai ba saboda haka duk wanda kaga halittarsa to karkare na an gane eh, a'a gito ma ko mauni a'a handidar kino da ko gaɓi da ko sarna da gere wando a'a haka zaka ji ana zagin halittar Allah eh waya kamar ga gere wando haka a'a koran da ba su yi ba a'a ne ne haka ne zaka ji mutane to ba da shi kake ba don babu wanda ya san yaushe aka yi shi ko ko akwai kuma duk duniya babu complete cikakke wala sai manzo Allah shi kadai babu wani cikakke kowa sai ka samu ta- ta inda zaka same shi da tawaya kowa ya shi kuwa in ya tafiya sai kaga an samu akasi ko a siffansa ko a wani abu dole ne ba wanda Allah ya cika shi kamar yadda Hassanu ya fara خلقت مبرأ من كل عيب وكأنما خلقت كما تشاء أتكين هنزيا Allah ya dace ka ka barranta ga dukkan wani aibu da wani zai kalla a jikin ɗan adam ya ce da kaza aka yi shi. da an yi kaza misali ko daidai da filin gashi ne kuwa duk duniya ba mai irin nashi kai ka ce kullum a jike yake da ruwa an wanke shi yana kyalkyali kamar a jike yake ka taba ka ji a bushe ki saboda tsabar yadda Allah ya masa shi kawai da kyau saboda haka dai a takaice wannan karatun a dauke shi wa sawwarahu fil arhami Allah shi ya suranta shi a cikin wato cikin babarsa wato mahaifa bin hikmatihi da hikimarsa in ka ce bai da kyau to waye ne bai da hikima kenan shine yayi rashin hikima aka yayi kansa da haka babu Allah ne saboda haka eh, a hirdin mutane wa abrazahu ila rizqihi haka yan kuma ubangiji ya fito da shi ila rizqihi zuwa ga wato tausasawa ma'ana abin da ake nufi a nan Allah ya suranta ɗan adam a cikin cikin babarsa ɗin ma can cikin mahaifa sai ya fito da shi duniya daga wancan wuri mai kunci din nan zuwa ga duniya mai faɗin gaske ta hanyar tausasawa ila rifki don in ba tausasawa na ubangiji ba ka san dai bakin allura ko an san bakin allura inda ake jan sirinji din nan a tura wallahi malamai na likitoci sun ce ko shi bai kai ma'aifan mace matsewa ba duk kankantan abu ko menene bai isa fita ba kuma ta wurin dan adam yake fita mahaifa ko allura na sirinji bai kai wurin matsewa ba wurin mahaifa din nan shi yasa ba abin da yake shiga ya samu jinjiri lafiya zai zauna gurgudun bakwai bakwai bakwai din nan tara din ba abin da zai shiga ya same shi cikin mahaifa ga ruwa yadda ka san wallahi ya fi duniya fadi yake ji ciki in ji malamai yake ta holewa na dan yi bayani kaɗan a a karatunmu na baya akan dangane da irin wannan dab lokacin da za a haifi ɗan adam don tarihi ne mai tsawo da ya yi wannan wuri da yake matse fiye da bakin allura ɗin akwai wata saifa da Allah yake sa ta fashe mai wani ruwa mai yauƙin bala'i wanda da ya zo ya taɓa jikin mahaifan bakin da yake matsayi yake hana ɗan adam fita ɗin ya gama iya rayuwarsa a ciki don shi yasa malamai suke cewa sirrin da yake cikin mahaifa da ubangiji yake ba mu labari ɗin nan wanda Allah fi karerin makini la ilaha illallah ka samu tafsirin wannan wurin Allah ya kai mu in har akwai tsawon rai cikin wal mursalati ran da muka zo nan ne za mu samu mu baje koli ai bayanin waje Allah fi karerin makinin wani matabbata wato mahaifa na, na, na, mata kenan yadda tsarin sa yake da zaran mata suka sun yi al'ada kowa gurgudun yadda take yin al'adanta wani karatu ne wanda dukkanmu nan wasu suna da mata wasu za su yi nan gaba to karatu da nake so in fitar mana wadda nan gaba zai amfane ka ko da shekara goma nan gaba kai aure akwai wani illa da yake faruwa na kunika na wadda yawanci ba a gane yadda za ka fi da rayuwar ba na zamantakewan aure kaga mutum ya zo ƴaƴansa dukkan su da an haifi wannan yana cikin shan nono ko shekara ɗaya bai yi ba ka ji kuma tana da ciki to rashin sanin sirrin wannan waje Allah fi kadarin makin din nan lokacin da mace take al'ada ɗan uwa bakin mahaifan na buduwa yana buduwa da cikin hikiman Allah subhanahu wataala idan ya budu to a lokacin da ta gama al'ada daga ranar farko in ta yi wanka kenan na biyu na uku zai fara zai fara komawa normal yadda yake da zai fara matsewa zai fara matsewa bakin mahaifan biyar shida bakwai kan kwana goma ya gama komawa da yadda yake tsakanin gama al'adanta zuwa kwana biyar to a nan ne idan namiji ya sadu da matarsa in Allah ya hukunta za a samu juna biyu to a nan ne yake iya shiga lokacin bakin mahaifin a bude yake yana zuwa zai shiga zai tafi ainihin inda zai je ya zauna sai ya matse shi shi kenan aita renonsa irin reno na ubangiji ko ba wai dole bane duk kwana duk lokacin da ta yi al'ada bakin mahaifa ya budu aka sadu da ita ciki zai zana a la ilaha illallah malam kenan da kullum sai mace ta yi ciki kenan duk wata a nan kuma wani hikima ce ta Allah kawai sai da kullum da sai kai ciki duk wata tun da duk wata za ta yi al'ada da duk wata sai kai ciki kenan da an bani kuma ko ba haka bane eh da an bani ina za ka yi wannan ba ita ba kifi ba duk wata so abinda ake so mutane su mai da hankali ran da duk Allah ya za ka yi aure akwai abin da ake cewa ake karantarwa artificial family planning akwai kuma natural family planning to akwai matan da ina gaya mana wannan karatu ne muhimmi in kai wasa da shi za ka gane kudanka billahi lazi za ka gane kudanka za ka zo ka rasa yadda za ka yi amma addinin musulunci ya tsara a islamance na karanta wannan fanni ma abin da ake cewa family planning din ina da material kayan aiki sosai a kansa da maganganun malamai da suka yi akwai natural natural family planning ya natural family planning yake ya yake kafin mu iso inda nake so in dire tambaya nake ya yake na yi karar shi ne akwai matan da da zaran sun aifu da sun fara shayarwa to magana ya kare ba su sake ganin al'ada ba a sai ran da suka daina shayarwa kana daina shayarwa wata daya na wucewa za ka ga ta sake ganin jini haka Allah ya halicce su saboda haka wannan magana ya kare ba yadda za a yi ma a samu kunika da irin wannan matar haka Allah ya halicce ta wata kuma tana shayarwa tana ganin jini saboda haka in irin wannan ne matarka to aiki ya same ka in kai garaje yanzu ana cikin shayar da wannan zaka ga wani kuma ya ya danno kai an gane muhimmin karatu ne wai su suna ɓoyewa wai kar a gaya mutane to anan ake halakar da mutane a garin ɓoye wannan ilimin baka san shi baka je kai kai ta kwaba ana shayar da wannan wannan yana kan hanya kuma yana kashe jarirai kwarai da gaske sha a kan sha wannan kan ciki da sauransu yana mugun illa ga yaro ya lalace gaba daya yanzu sai ka ga ya abin nan da kyar ake samun musu to da haka a takaice takaitawa ni yadda matafiyar da na dauka duk da dukkan mun nan ana bukatar kowa a wayar masa da kai ta kowace fiska to saboda gaba ne duk lokacin da kan Allah ya jarrabe ka da mata mai wadda ba ta da natural family planning din nan mana shi ne wannan irin da ta hai tana shayarwa dai to ba za ta sake ganin jini ba akwai wacce ba malam bayan ma wai ko tana shayarwa tana ganin jini hatta in tana da ciki ma tana ganin jini akwai kaga danja kenan tana da ciki ma tana tana yin al'ada da shi nan muna karanta a fiku al'adan mace mai ciki ai mun karanta a fiko akwai yadda tsarin al'adan su yake suma saboda akwai su ne shi yasa aka kawo shi a fiko to ashe idan iyalinka saboda to avoid kunika da zaran ka tabbata lokacin da jini ya yanke in tana shayarwa to sai ka rika kiyayewa aƙalla kanka kusanci iyalinka sai ka ba da bayan kwana goma in kai in kaɗi kuma to za a samu akasi za shi yake jawo kake ganin wasu kowane shekara sai sun aiku yadda ka san beraye duk shekara sai sun aiku wallahi kalai eh ba sani ba to ba wani family planning da zaka sha na artificial dama artificial din shine ka je ka harba wasu kwayoyi suna da side effect suna da side effect wani ya zo ya same ni wai shari'a ta bada dama a yi amfani da family planning na ce eh na dube shi da kyau tukunna ka san mutum din ma kafin ka bashi amsa ka dubi yanayin sa tukunna ce masa under conditions ne under conditions ne malamai sun ba da fatawa an yi wa mace tiyata ana tsoron idan ta tiyata biyu misali ko ɗayan ana tsoron kuma in aka kuskura ta garaje ya faru ta samu juna kafin shekara kaza likitoci suka tabbatar to ba za ta iya haihuwa da kanta ba za a za zai dawo mutuwan ta ma to ya halatta ya halatta a yi amfani da shi malamai na modern scholars sun yi bayani akai ya halatta musamman a wasu mazabodi saboda rai kulawa wato kiyaye rai ba za a bari mace ta mutu saboda wai wani maslaha na ce to amma wai don ganin radin gara kawai ka je wai ka bata kwayoyi ta sha wai sai lokacin shekara kaza kake son ta sake haihuwa to wannan halaka ne halaka ne addini ba kayan wasa ba ne don haka dai a takaice yan uwa lokacin da shi mahaifa kamar yadda na yi bayani ya gama rufewa din nan to magana ya kare kuma ko sau ko shekara za a yi in dai bata sake ganin jini ba ana faruwa da ita babu yadda za a yi cikin shi saboda haka rashin sanin wannan iliman ne ya sa wasu suke fadawa cikin irin wannan abubuwa din kaga ana ta haihuwa yara suna ta mutuwa duk daga Allah ne amma akwai komi na ubangiji akwai asbab sabubba na duba shari'a kenan amma hakika komi ubangiji shi yake yi da aka je a rika mai da hankali da irin waɗannan karatuttuka suna da muhimmanci amma wasu ba sa iya isarwa mutane ko masu neman ilimi irinsu kuma suna da muhimmanci sosai da gaske gaske so idan Allah ya sa aka sadu da iyali ainihin ciki kuma ya shiga to da ya koma yadda yake normal mahaifa ɗin to Allah zai ci ɗau nauyin kulawa da abin da yake cikin ta hanyar abincin duk da babarsa ta ci za a raba musu ruwan da ta sha za a raba duk abin da ko iska ta sha ko ni rabawa suke shi yasa in mace tana da juna ga mai hankali ke nafa to ya tsaya ya rika taimaka mata da abinci mai kyau saboda in ka saba in ka bari farin tuwo kawai take ta tsarka zallan farin tuwo to ba za ka gane ba sai lokacin da ta haihu ne ba wasu yan dabarbaru da kake yi na taimaka mata ba ita kadai kuma take amfana da abin ba kuma ya zama farin tuwo shi yasa kake gani yan kauye kauyen da an kawo su asibiti na rantsa da Allah ba maganar wasa ba da an kawo su asibiti sai ka ji ana neman ledar jini kaza ba ɗaya ba ma ba biyu ba saboda iya farin tuwo kawai suke ci ko ba haka bane gayansa shikenan a zo mace dole sai an abin nan sai an nemo ledodin jini a zo wayan da su masu bada jini ma ba a gwada ba ko ba haka bane to a rika samun abubuwa masu taimakawa duk ga mace mai juna saboda me saboda ba ita kadai take amfana da abincin da take ci ba in kuma an ki in an ki ji ba a ji gani ba idan a zo a sha a gama a zo a ce to zo a ja jinin ka inda ka kika ciyo mata mai abin da zai bada jini farkon wanda za a ce a kawo a ja jini ka kuskura aka yi kai garaje kenan kai za a ja jinin ka in akwai kenan in kuma kai ma dan lukuri ne babu jini a guda a ga kai ma kana bukatar ƙari kaga shi ke a hauka da fada ne kana neman kai da kai da ita zuga to wannan duka da hikimomi ne wanda ya kamata mu ajiye su da zuwa ko kwalen mu kar iyali tana tana jura biyu ka zo ka bata daga tuwo sai tuwo a zo a yi fiɗa shi wa ka gan shi wai gashi nan dai gashi nan yawa to so lokacin da dab aka zo haihuwa in Allah ya nufi za a haihuwan za a zo wannan ruwan da na faɗa ɗin mai yaukin gaske da sai ba da take fashewa da ta fashe sai ya zo a bakin mahaifa ɗin sai ya tausa saurin ya yi yauki yadda duk girman ɗan adam zai zai sa ai akwai akwai abun mamaki duk wanda ya zauna ya nazari da duba duk ɗan adam da ka gani a duniya ta mahaifa ya fito kowa ya shi to yaya aka yi Allah ne nan wannan karatun ne wa amrazahu ila rizqihi kowa ya ka gani duk girmansa duk darajarsa ta mahaifa ya fito wurin da ya kasa bakin allura ainihin can cikin ɗin kenan to saboda wannan ruwan ne ya fashe sai yauki da dan adam ya zo sai ka ji ubangiji yana cewa thumma sabila yassara da lokacin haihuwan yayi har shi ake yi kawai saka ya fito sai duniya wannan takurarren wurin a zo a sakin ya fito duniyan da take da fadin mun faɗi adadin fadin ta ko murabba'in fadin duniya ya zai ta holewa duniyan nan gabaki ɗayanta ita kuma ba ta kai yadda yake cikin mahaifa ba in ya faɗa lahira kuma in ji malamai yadda kaga ɗan adam yake cikin mahaifa wurin nan takurarren nan ya fito duniya mai faɗin nan da ka sani to kana cikin duniya kuma in ka fada lahira kuma to duniyan ta kasa mahaifa lokacin da kake mahaifa ka shigo duniya yadda lahira take da fadi ka ji fa aljanna mutum da ya mala talakan nan aljanna ma kamar duniyan nan goma kai kai kanka ka san akwai akwai aiki saboda haka ubangiji subhanahu wataala za mu nanata saboda fiqhu ne ba kamar sauran karatu ba a gane sosai kala abu muhammadin abu muhammadin ya ce me ya faɗa mun ce jimla jimla ce ne i'tirafiyya ko a ka'idan nahu abu muhammadin me yasa ya faɗa mun faɗa ko abdullahi ibn ibn abi zaidin al-qayrawani abdullahi da abu zaidin al-qayrawani mun ce qayrawana gari ne wanda yake maghrib na Morocco radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi arbahu ya yarda da shi alhamdulillah dukkan godiya da yabo ya tabbata ga Allah allazi bi tada al insana wanda ya fari kagan halittar dan adam bi ni'matihi da ni'imarsa wa zawwarahu wato ya suranta shi fil arhami a cikin mahaifa na babarsa bi hikmatihi da hikimarsa wa abarazahu ya bayyana shi ya fito da shi ila rizqihi zuwa ga wato tausasawa na ubangiji wato daga mahaifa zuwa ga duniya mai yalwa kenan saboda haka a takeice dai wannan shine abin wanda muka karanta za mu tashi a ma yassarahu lahu min rizqihi akwai karatu nan ma sosai insha Allah in Allah ya kai mu darasin mu na gaba kenan nan za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد هذه الصلاه والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين